لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan da magaran unguwar gawan katare muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi idan ba manta ba satin da ya huce mun yi da suratul anbiya yau za mu tashi insha Allah farkon suratul hajj yau muna talatin da watan jimadal awwal haka ne ko shekara ta 1440 hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da biyar da watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatu. Mi Allah ya ce.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد wannan sura wadda ake ce ma suratul hajj sura ce wadda madaniya ce surori madaniya mun yi bayanin su bayan khilaf na malumai wanda wata surori ne makiya wanne ne madaniya aka tabbatar da cewa duk surar da aka sabko ta bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya ƙaurar zuwa madina kawai suranta madaniya sura kuma da aka sabko ta kamun ya ƙaura sunanta makiya ko da a makka ko da a madina aka sabko ta inda bayan ya ƙaura ne ya komo sunanta madaniya saboda an samu khilaf da dama na malamai cewa wacce ce madaniya wacce ce makiya kuma wata sura ba a makka ba aka sabko ta ba a madina ba aka sabko ta to kun gani sai aka yi ittifaki dai cewa duk surar da aka sabko bayan ƙaura sunanta madaniya duk surar da aka sabko kamun ƙaura sunanta makiya to wannan sura suratul hajj sura ce madaniya kenan an sabko ta bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ƙaura daga makka zuwa madina ayoyinta saba'in da wani abu ne saboda akwai khilaf na malamai ala hasabin ruwaya da da kira'a kuma kowanne ya tabbata daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suna ga ayoyinta 74 wasu suna ga 75 wasu 76 wasu da bakwai wasu har da takwas ma ita dai wannan sura abinda take karantar da mu a hakamul hajj kamar yanda sunanta yake a cikin mawdu'i har ra'isi babban abubuwan da take karantarwa za ga hukumce-hukumce na aikin hajji musamman kuma a yanzu da ake shirye-shiryen zuwa aikin hajji ta zo daidai kenan kan yanayin mu ko daman ta zo daidai kan yanayin muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan sura za ka ga ahwal na ranar tashin kiyama a cikinta kamar kiyamar gata nan a gabanka tana kare zuciyar mumuni sannan kuma tana karantar da mu tauhidi tauhidi tsantsar kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma wa sifat duka tana karantar da mu wannan sura za ta ba mu ahwal da dama na ranar alkiyama wannan sura kenan abubuwan da take karantarwa a jimulce saboda hukumce-hukumcen aikin hajji iya da muhimmanci ga alhazai da yawa za ka yi mamaki in ka je aikin hajji ka ga alhaji bai san ba ƙabli bai san ba ba aji yadda ba alam bahaushe wani bai san ba me yake bata mai haji bai san ba me yake gyara mai haji shi kuma aikin haji kamar sallah ce kun san sallah akwai abin da yake bata ta akwai abin da yake gyara ta akwai abin da in ka yi shi kuma sai ka yi wani abu ka gyara kamar ƙabli da ba aji to haka su ma akwai wasu abubuwa da ake cewa mahazuratul hajj wanda in alhaji ya yi su sun kasu kaso uku na farko ka san in ka kuskura kai ɗaya daga cikinsu to hajinka ta lalace sai baɗi ka je kallon gari ka ci abinci ka ci kaza da shinkawa ɗaya in kai a cikinsu yana da mahimmanci ke na alhazai su koye su su san menene wanda in dai kai batta jin gyara batta jin gyara batta jin gyara shine premier group na lizantardi abubuwan da aka hana na alhaji yayi dozin group shine alqismu tsani na mahzurat su in kai su bai taba ba hajjin ka bai taba ba umarka amma shari'a bata dauki ba wannan abun kai kana tsammanin abu ne na shari'a kai to shari'a bata dauka ba saboda iya cikin mahzurat cikin abubuwan da aka hana ismi na uku na ƙarshe to su ne in kai su in kai tsaye daga cikin su zaka iya musu qabli ko ba'adi kuma kablinsu da ba'adinsu ba sallah bace za ka yi a'a sabon rago ne za ka saya ka yanka a ba wani? a'a aita aka yi a ci da ‘yan makka haka Allah ya ce ba ta ba a ba alaramma an gane da kyau ko to irin wannan abubuwan ya kamata duk maniyyaci duk wanda ya tashi niyya zai ta aikin hajji ya kamata ya ji karatun aikin hajji saboda abu ne musamman wannan na farkon wannan in ka kuskura kai hush ɗaya daga cikin in aka zano muka su eh in kai shi ke na hubarka da haji kawai ka rako mutane kun je kallon gare to wannan sura tana karantar da mu wannan abubuwa insha Allah sannan kuma bayan bismillah bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wata'ala sai ya fara ce mana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nas amun urida bihi khas Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane gaba daya sai aka ce ittaku rabbakum ku ji tsoron ubangiji ubangijin ku me yasa ba a ce wa mutane da aljannu sai aka ce ya ayyuhan nas alhali mun sani da mutanen da aljannun duka an halice su dan su yi mine dan su yi mine wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذي القوة المتين الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ban halicci ba irin nan na aljani da mutum sai dai don su muni bauta eh da yawa zaka yi ce mutum da aljini shi kuma haka ba Allah yake wanda aka fara wadi aljin wa ma khalaqatul jinna jinna aka fara wadi to ku sani akwai wata hikima a nan gurin wadda take ita ce duk yanda ayal qur'ani ta zo fassara ta yanda ta zo ka san hikimal ko baka sani ba fassara ta yanda Allah ya ce Allah ta yi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halici irin nan na aljani ba da irin nan na mutum illa liya abudun sai dai don su mun bauta ma uridu minhum min rizq ba na bukatar wani arziki wa ma uridu an yut'imun kuma ba na bukata su ciyar da ni inna allaha huwa razzaq dhu quwwatil matin kenan arzikin a gurin Allah yake ya dau garanti sai mu duba mece ce hikimar duk cikin qur'ani kun san su aljannu sun yi mu karhi sun yi mu gudu kuma innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum suna ganin mu da shi aljin abul jin din da shi da kabilar shi suna kallon mu yanda mun mu gano su iya iya shiga cikin jini yayi gudu ya raya maka abubuwa wanda kai baka gani an gane ko duk sun himu wannan abun to ku duba duk cikin qur'ani duk inda Allah subhanahu wataala zai kama zai faɗe su zai faɗi irin mutum da aljanni ungurin na wani ƙarhi ne da wawanci da kawai shirme ya tafi haka nan sai an fara faɗin aljanna na a janyo hankali shi a jakunan shi amma gurin in na hankali ne lura za a tsaya to mutum ake fara faɗi za mu ɗau misali kamar inda Allah ya ce kun ga a nan wa ma halakatul mi aka ce jinna wal insa sai aka fara faɗin aljanu don kaurin kansu ko aka nuna musu ba a halitta ku dai sai da ku yi bauta aka ce da mutum don saboda mafi yawansu daga cikinsu butulu ne wuta za su su ko mafi yawa daga cikin mutane in dai al'umma muke ta muhammadu sallallahu alaihi wasallam aljanna za su insha Allah to ku duba inda Allah hallau ya ce ya ma'asharal jinni wal يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان anan menene ake فبأي gwadawa آلاء ربكما تكذبان
anan kun ga ƙarfi ne ake gwadawa an tattara mu an tattara mu to wa zai tsere mun sani tare ku suna da ƙarfi sun sun- in a wani guri ne sun iya tserewa ko ba sa iya ba tserewa duk gudu yaya ifrit bin al-jinn yace ma Suleiman ai mun yi ai bayani a baya da da- da da annabi Suleiman yace ayyukum ya atini bi arshiha ala ifritun قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين
ya ce mishi ni zan kawo maka shi kamun ka tashi daga wurinka mu ku mun san annabi suleiman bayan sallar alfijir yake zama a kursi in shi in ya zamna kan aikace aikace kan shari'a kan hukumce hukumce sai bayan azhar bayan sallar alfajr sai bayan azhar ya tashi ku sallar asar in ya sallar azhar fa ku sallar asar sai ya tashi kamun wannan lokacin yace zai je ya kawo gadan zai je ya kawo ku duba nisan gurin daga Palestine zuwa Yemen. Annabi Suleiman yana Palestine, ita tana Yemen. Zai je ya kawo gadon kuma yace ni qawiyun aminin ne. Mai ƙarfi ne zan ɗauko shi yanda yake amintacce ba zan girgiza shi ba dan gadon kusan a ce na gwal ne gaba ɗaya da diamond. Ba zan ɓata shi ba da balle har yanzu ne. Wa qala alladhi indahu قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وإني عليه لقوي أمين amma wanda yake da ilimin minal kitabi mun ga wannan gurin mun ga fassarar shi wanda littafi ne lawul mahfuz qala ana atika bihi qabla an yartadda ilayka ilayhi tarfu ilayka tarfu mun ga khilaf din malumai akan wannan aya wasu suna ganin Suleiman din ne ma kanshi da aljannin yace mai kamun ka tashi daga wurinka daga ni zan kawo ma sai ya kalle shi ya ce to ni kuma na iya kawo maka shi kamun ka daga kanka kalli nesa ka maido shi Suleiman din shi da kanshi da ikon Allah ilmin min alkitab addu'a ce ta ubangiji akwai malaman da suka faɗi haka nan wasu malamai suka ce a'a wani aljani ne daban to duka a- ala kullu hal wannan abun me yake nuna mana iya nuna mana cewa ƙarfi gare su kuma gudu gare su kuma sun iya abubuwan da ɗan adam bai iya ba to duk gurin da ake nuna irin wannan bujin zakai amma ba hankali da nutsuwa Allah subhanahu wata'ala sai ya fara kiran aljani su kwana yake mutum amma ku duba nan gurin sai Allah ya ce qul inji wa قل inijtama'at إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا ayatun على أن ياتون بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض زهيرا anan menene ake misali ilimi da hankali Allah ya ce da mutane da aljannu za su haɗu su yi tunani su kawo kwatankwacin aya ɗaya a cikin wannan Kur'ani nan ilimi ne mutane suna gaban aljannu an gane ko sai ce la ya ba su isa ba su kawo wannan misali to wannan walau kana ba'd wa bi ba'd li ba'din zahira ko da shashin suna taimaka ma shashi wannan duka dan mu gano cewa aljannin suna da ƙarfi suna da gudu suna da abubuwan da dan adam ba zai iya ba su suke yi to a nan gurin Allah subhanahu wata'ala dan hikimar shi al-khitabul linnas kitab ɗin da ya na mutane ne ba na aljannu ba ne sai ya yi kiran mutane kaɗai a kan mun sani cewa da aljannun da mutanen an halice su gaba ɗaya don su yi bauta da aka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kun ga anan gurin magana ce ta gaba ɗaya to amma da kowane mutum ake a'a ba da kowane mutum ake ba ha'ilau a jan ƙin ma ba da kowane mutum ba ce ana nihin mukallafi mukallafi wanda aka ɗora mai aiki da shi aiki ba baligi ba a cikin kitabul akhdari ba sai ba awwal ma yajibu alal mukallafi farkon abin da ya wajaba akan a a mukallafi yace ka ce baligi sai awwal ma yajibu alal baligi ba haka bai ce sai awwal ma yajibu alal mukallaf farkon abin da ya wajaba akan mukallafi wane ne mukallafi shine baligi mai hankali in ka ce baligi to ka ɗauke hankali kenan mahaukaci ma in dai baligi ne ya waje a kan shi to kaga abin ba haka bane ba awwal ma yajibu alal mukallafi farkon abin da ya waje ba akan mukallafi zakai ko kuma ka ce farkon abin da ya waje ba akan baligi mai hankali in duka kake so ka kawo su amma kaka ce farkon abin da ya waje ba akan baligi kai shiru ka rage eh saboda akwai baligi wanda bai da hankali akwai baligi mai barci iya barci shi kuma an ɗauki alƙalami har sai ya tashi inda ba da gangan bane ba ƙa'ida ce fiqhiyya ta cewa al-mukallaf mukallaf ala ghairi mukallaf mai barci an ko wanda bai barci kuna ɗaki ɗaya kuna barci da mutum ka tashi sallah asuba to kai mukallaf ne an ɗora ma ka ɗo ka tada shi dole ka tada shi kuma kaka ƙosa ka yi ta cewa na yi ta tada shi kullum kullum yana tada shi annabi nuhu shekara dubu yayi ba iya ba hamsin yana kira duk ko da yaushe ka tare shi kai ka samu ladan za ka yi ta yi kawai kai ma Allah ya tsora ma mukallaf ala gairin mukallaf an gane da ke ko to wannan shi ne an ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane gaba ɗaya ana kiran gaba ɗaya amma uri da bihi khas ana nihin almukallaf almukallaf shine baligi mai hankali alamar balaga ta namiji guda uku ko yayi muhalki yana tara da mace har ya zubda mani ko gashi ya huto mishi a gaban shi da hamata ko kuma ya shekara goma sha biyar duk kowanne ya zo kamun kowanne ya balaga akwai khilaf na malamai wasu na ga sha biyu ce shekara wajen shekarun wasu ka ce sha bakwai wasu ka ce sha takwas su dai sun haɗu a kan sha biyar in dai kai sha biyar kin ta fara zan wato daga ran na aikinka ya hau kanka an fahimta da kyau ko alamar balaga na mace kuma guda hudu da wannan ukun da muka zana da haila daga haila ta zama ta balaga duk abin da ta yi a kanta to da su ne nan Allah yake ya ayyuhan nas ya ku mutane kenan almukallafun sai Allah ya ce mi ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijin ita alal wuqaya bainakum wa bain azab rabbukum ku sanya tsari tsakaninku da azabar ubangijinku kage Allah subhanahu wataala ya ja kunnan ya ce mu ji tsoron shi to sai mu ba sharatan wata aya ta zo don a tuna mu abinda in mu ji tsoron shi ba abinda yake gaba sai Allah ya ce inna zalzalata inna zalzalata sa'ati shay'un azim Allah da kanshi yace da kanshi ba yace girgizan nan ta tashi kiyama raurawa rikicin nan da za a tashi ka shay'un azim babban abu ne Allah yace babban abu ne ba to ya mu za mu ce kuma inna zalzalatu sa'ati shay'un azim girgizan nan ta tashi kiyama rikicin wannan shay'un azim babban abu ne idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha sai gaba bi anna rabbaka awhalaha
يومئذ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله يتي إذا زلزلت الأرض زلزالها لوكتين دكسات جرجزة أكا جرجز جبعة وأخرجت الأرض أثقالها ƙasa ta hudu duk nauyin da yake cikinta sai an hudu shi mutum ya ruɗi ya rikice ya rasa inda zai sa ran shi wa qalal insanu malaha irin nan mutum zai ce menene ya samu me ce gare ta yawma idin tuhaddithu akhbaraha a ran nan zata ba da labarin da duk abin da aka yi a kanta ai mun yi bayanin muraqibun al-arba'a ko guda hudu wanda in ka tsere musu sai ka je kai abin da kake so ai kasa tana daga cikin su domin duk abin da kai a sama sai ta gaya ma Allah kamar madubi ne kamar bidiyo ce daukan ta daukan ka take kawai in kana so ka je kai banna ka je ka inda babu ita ita ce ta hudun ko na farko muraqabatul malak malaika na biyu muraqabatul la azza wajal na uku muraqabatul ard ko na hudu shine muraqabat jikinka wannan wanda za su faɗi ma al-yawma nakhtimu ala afwahihim اليوم نختم على أبوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون wannan abubuwan guda hudu su ne za su gaya ma Allah abin da kai in baka so a gaya ma Allah to sai ka ɓoye musu ka je ka yi abin da kake so ƙasa tana daga ciki ko wa qalal insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idhin yasduru an-nas ashtatan ranar da mutane za su hudu matsaidaita li yaraw a'malahum dan su ga ayyukansu wai ku duba Allah yake ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى wanda ya aiki kwatankwacin kiyashin zarra kiyashin zarra don kankanta ido bai ya gane shi kiyashin zarra kamar mikrop yanzu kana iya ganin mikrop ba ka iya gani ko kuma kwatamcin wannan ka yi abu na alheri sai ka gan shi ranar kiya to wannan yanayin allah yake tunatar da mu wai don mu ji tsoron shi yake tunatar da mu yake shay'un azim sai Allah ya ci gaba da cewa me yawma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adhaba allahi shadid yawma tarawna ranar da zaka ganta tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at duk wata mai reno za ta manta da abin da take renan wata da kullu zati hamlin hamlaha duk wata ma'abuciyar ciki za ta yar da cikin nan nata wata rannasa sukara kaga mutane suna su wa mahum bi sukara alhali ba su bane suke na sun sha sun sha giya walakinna azaballahi shadid azabal Allah ce mai tsanani yau makin wannan da Allah ya ce ta rauna ha ranar da za ka ganta ranar da za a yi duka wannan girgizai wata rana ce ita ce ranar ƙarshe na duniya ko kuma ranar tashin kiyamar ranar farko na lahira kamar yadda malamai suka faɗi a cikin tafsiri wasu malamai suna ga ranar ƙarshe ce ta duniya za a yi wannan za a yadda hamlikin a yadda mai shayarwa da yadda abin da take shayarwa kuma nan gurin ta zahalu kullum murdi'atin duk abubuwa a shari'a a larabci duk abubuwa wanda mata kaɗai suke yi kamar reno kamar shayarwa kamar haila kamar ciki wanda duk abubuwa ne wanda sai mace suke yi ko maza bisi to a ƙa'ida ba sai an sa ta ba ba sai an sa ta ba haka ce larabci ana iya cewa hamil mai ciki ba a ce ba hamilatun ana cewa murdi'in mai shayarwa ba sai an ce murdi'atin ana iya cewa ha'id mai haila ba sai an ce ba ha'idatin ka'ida ce ta larabci to amma anan sai abun ya zama to sai Allah ya ce mine kullu murdi'atin maimakon a ce murdi'in sai aka ce murdi'atin to me yake karantarwa iya karantar da mu cewa wai a yanzu tana shayar nonon tana shayar da din nata zata manta da shi ba wai in an ce murdi'in mai shayarwa kenan ta iya shayarwa ko Allah din nata iya gida to murdi'atin yanzu yanzu ne ga tana tana shayarwa zata yi ta kanta ta yadda shi shine balagar anan ta tafsiri ake so a gano in an ce hamilatin mai ciki yanzu tana da cikin in an ce hamil mai ciki ta iya daukan ciki haka ake ne an gane ko kenan nan tin tin din nan da Allah ya sa balaga ce ta ƙarshe cewa yanzu ne tana shayarwa da ta yadda wata da kullu za ta hamlin hamla duk wani mai ciki kuma ta yadda cikinta kun ji gurin to nan malaman da suka ce cewa ranar ƙarshe ce ta duniya za a yi haka hujjarsu akan malaman da suka gani cewa a'a ranar farko ce ta alkiyama hujjarsu ta fi ƙarfi saboda me yasa wannan hujjojin da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa ita ranar kiyama in aka haɗu akwai ayoyi da yawa wanda suka bayanin ta ko a yauma yauma yauma ayoyi da yawa wanda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana ranar kiyama irin yanayinta yauma ya abdu zalimu ala yadayhi ɗaya kenan yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh bi kenan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burzatil jahim lil gawin uku kenan kuma za su dinga kiran subura hallaka hallaka Allah ya ce musu mi لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا wannan kenan hallo kuma yauma yafirrul mar'u يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه to kun ga wannan ayoyin da aka saddaro gaba daya na ranar kiyama su suke nuna mana cewa ashe yauman wanda Allah ya faɗi a cikin nan na yauma rauna haƙin shi ma ranar kiyaman ne tunda kowanne yauma ta zo Allah ya ce yauma ya firul mar'u min akhi rana ce wadda mutum zai guje ma dan uwan shi na jini dan uwanka na jini fintin kau zaka tsere ka bar shi wanda kana iya tare mai halaka ka guje ka bar shi wa ummihi ka guje ma uwarka wa abi ya guje ma baban shi wa sahibatihi wa bani ya tsere ma matar shi da iyan shi wa fasilatihi allati tu'ida jama'a shi wannan da suke karfa shi gaba ɗaya ka tsere kai ta kanka kai ni aka ce yauma rana kenan kuma Allah ya ce yauma ya uti addu zalimu ala يوم yadayhi ya laitani يأبى الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا
ya waila يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا kaga anan ma yauma Allah ya ce da ya so ya bamu labarin wani yanayi yauma ya addu zalimu ala yadayhi ranar da azzalimi zai ci da ya tsaye kash daga kaga mutum ya ci da ya tsaye yake nunawa nadama ni zai ce ya laitani takhassu ma'ar rasul sabila kai cona daman na bi tafarkin muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yace ya wailata ya kai cona ya hallaka laitani lam attakhidh fulanan halila daman ban kama ba wane majibincin al'amarina ina masu cewa an ce muku annabi ya ce ku ce ai wani ba haka bai za a ce muku ƙalar Allahu ƙalar Rasul a aku kawai sai raɗin kanku kitabun ra'az sai abinda malam wane ya ce za ka zo ranar kiyama Allah yana cewa ka ce ya wailata laitani lam attakhir fulanan halila kai to na damun ban kama ba wane kuma a kwace tare a cikin jahannama a ce a ba malam wane wane a ba kuma kuke cewa kaza za mu yi kaza yace kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati wa anhaakum anil munkar fa ati a dinga tsinan nemiya tsakaninsu a cikin jahannama su dinga cewa ya Allah wannan wanda suka batar da mu a ga wainahum kama ga waina su kuma sai ka barra ana ila yau Allah ka batar da su ka limka musu azaba Allah kai a ce ku duka dai a cikin kuki saboda haka nasiha ta ƙarshe kada ka kuskura ka sa biyayya Allah akan biyayya wani mahaluki kowane ne shi kowane ne shi in aka ce ma Allah ya ce tuho magana ta ƙare biyayya Allah ita ce gaba a kowane ne Allah ake bi ba wani ba ake bi mi Allah ya ce mi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan abubuwan dan gaba ɗaya gurin shi za mu koma babu zancen ka sa biyayya wani a tare da wannan ya kasance kun ga ko mala'ika ko annabi Allah bai yarda ba a mishi bai- eh, bauta yake la malakun muqarrab wala nabiyyun mursalun ba wani mala'ika ba makusanci ko wani annabi wanda Allah ya aiko duk wanda ya shirka sai Allah ya karya bai baya jewa shirka ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون Allah bai umurce ku ba ku kama mala'iku arbaban iyayen gida shin Allah ya umurce ku da kafirci bayan ku musulunta babu abin da Allah baya so illa kamar shirka duk abin da za a yi kan kuskura ka zama mushriki ya kai bawan Allah duk abin da za a yi kada ka kuskura ka zama mushriki an gane wannan ayat da kyau ko sai Allah ya ce mene ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد
mun yi da fasara yau mata rauna ha ta zahal kullu murji'atin amma arda'at wata zau kullu zati hamlin hamlaha yace wata ranna ka sukara za ka ga mutane suna su suna maye tangade duk an rikice an rikice wa ma hum bi sukara alhali ba su bane suke to wannan hujjojin na ayoyin na biyu wanda aka gano ayoyin wannan na ahwal na ranar kiyama su suke nunawa cewa alƙaulin sani ita ce babba babba kuma sun dogara akan wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ku hudu takardun da aka raba mu hudu takardun da aka raba mu yujad fi sahih al-bukhari hadisi ne ingantacce a cikin bukhari hadisi na 6529 da hadisi na 6530 wannan hadisan ga yanda suke kowa duba al-hadith al-awwal bukhari ya rawaito shi an abi huraira annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi sallallahu alaihi wasallama yace awwal man yud'a yawm al-qiyamati adam farkon wanda za a yi kira ranar kiyama shine annabi adam an yi rijib an shiga wani irin yanayi sai Allah subhanahu wataala ya yi kiran adam wa tara aduriyatahu sai zuriyar shi su yi kirub ana sauraron shi me za a yi fa yuqal hadha abukum adam sai a ce wannan shine babanku adam fa yaqul in Allah ya kiran shi sai ya ce labbaika wa sa'adai na amsa maka ya Allah fayakul sai ce akhrij ba'sa jahannam min zuriyatak ka hud ka hudda rabon jahannama daga cikin zuriyarka to nan ne fa bayani a ranar kiyama ne za a yi ko kuma a wani rana Allah ya yi kiran ana cikin rijifin wannan Allah ya kira annabi Adam ya amsa mishi sai Allah ya ce ma annabi Adam huddo rabon jahannama daga cikin zuriyarka annabi Adam fa ya ya rab kam akhrij yace ya ubangiji nawa za a hudu fa yaqul sai Allah yace akhrij min kulli mi'atin tis'atin wa tis'in ka hudo daga cikin kowanne ɗari ka hudo gomiya tar da tara a zuba ma jahannama ɗaya zai ta yi aljanna a cikin kowanne ɗari to wannan hadisi na farko kenan hadisi na biyu shine akhraj ba su ba su shine ko قالوا يا رسول الله آآ إنا ني فقالوا هي سجي يا رسول الله يا مأيكين الله إذا أخذ منا من كل مئة تسعة وتسعون فماذا يبقى منا idan aka hudda gomiya tara da tara a cikin kowanne daga cikinmu ɗaya zai shiga aljanna to wane ne zai saura ya ma'aikin Allah ƙala sai annabi ya ce inna ummati fil umam ka sha'aratil bayda fi sauril aswad ku sani al'ummata a cikin al'ummomi kamar sha'ara gashi ne fari a cikin kwatar wannan saur saur sa baki a kawo sa baki a tsora gashi na fari kawai ita ce al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana haƙurƙurta mu saboda abin zai halda zai tada mana hankali abin ko da yaushe zai mumuni zuke shi ta karaya wannan hadisin farko ne so ku saurari hadisin na biyu juya takardai karanto me yace hadisi na biyu shi ma rawahu bukhari bukhari ya rawaito shi wa muslim buhari ya rawaito shi da lamba 3348 muslim ya rawaito shi da hadisi na 222 shi kuma an an wane ne abi sa'id al-khudri hadisin abi sa'id al-khudri ne radiyallahu anhu yarda Allah tabbata a gare shi yace mi daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ƙala lalle annabi ya ce ya ƙulullahu ta'ala Allah zai ce ya Adamu ya kai Adam sai Adam ya ce labbai ka wasu adai zan amsa maka ya amsa maka wal khairu fi yadai duk alkhairi zuwa gare ka yake fa ya ƙulu sai Allah ya ce ma Adam akhrij ba'atan nar ya Adam hudo rabon wuta hudo rabon wuta kala sai annabi Adam ya ce mi wa ma ba'atun nar menene rabon wutar ya Allah ƙala sai Allah ya ce mishi kun shi hadisin na biyu to ba karo bane suka yi Allah zai ce mai a wannan hadisin na ibnu na Abi Sa'id al-Khudri min kulli alfin tis'un mi'atin wa tis'a wa tis'in a duk cikin mutum dubu za a hudda ɗari tara da gomiya tara da tara su shiga wuta ɗaya shiga aljanna ya kuji shi da wancan hadisin na farko malamai sun yi bayani yawa a cikin hadisan wannan guda biyu ba su yi karo ba wasu malamai sun ba da bayani akan adadi ne la'alla a cikin al'umma annan muhammadu ne mai ɗarin ɗaya shiga aljanna kuma a dukkan duniya dubu ɗaya shiga aljanna akwai malamai da yawa dai malaman hadisi sun yi bayani akan jama'a hadisan saboda dukkan hadisan sahihai ne sai ni kuma gaba to a wannan gurin ne daga Allah ya gaya ma annabi Adam haka nan fa indahu a wannan gurin yashibu sagir yaro karami wanda ya mutu dalla karami sai hurhura dan furgici dan tsoro ku duba ku gani mana a cikin mutum dubu ɗaya zai shiga aljanna sai an huda dubu a sa ɗaya aljanna to shine yaro karami wanda aka ya mutu yana karami sai gashin shi kuma farifat Allah ya ce yawon?
Fakaifa tattakuna in kabartum yawon ya ji halilwili da na shi ba.
Allah ya ce, yaya za ku tattakuna za ku ji tsoron in kafartum in hal kuka kafirce ma da ranai da ta ya ji halilwili da na shi ba yake sanya yaro ya koma gashin shi koma farifat. To tsoho kuma da me zai koma? wanda daman da hurhura ya mutu gashin abdiga zai koma komi zai koma yaro ya koma furfura daga an waɗi ma annabi adam wannan magana cikin mutum dubu ɗari tara da gomiya tara da tara wuta ɗaya zai shiga aljanna sahabbai su ma hankalinsu ya tashi lokacin da annabi yake gaya musu wannan bayani fa inda idin yashibu sagir sai ya ce mi kuma wata da'u kullu zati hamlin a wannan lokacin ne kun gani wannan magana tana karfafa magana ta masu tafsiri na biyu wata dau kullu zati hamlin hamlaha duk wata mai ciki zata yar da cikinta duk abin da yake ciki zai zube wata ranna ta sukara kaga mutane sun fara su an bugu magana ta kare baka san ba ina za ka a wannan kake ina zaka nemo dubu su shiga wuta kai ka shiga aljanna kun san abin abu tashin hankali wa mahun bi sukara ba su bane suke ba giya ba suka sha walakin na azabal lahi shadid azabal Allah ce mai tsanani annabi da ya gaya ma sahabbai haka qalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa ayyuna dalikal wahid wane ne ɗayan wannan ɗayan wannan wane ne sun tabbata magana annabi gaskiya ce wa huwa sadiqul mai gaskiya ne abin gaskatawa suka ce ya rasulullah wane ne ɗayan wannan to annabi yana da a wani hadisin nan gurin a wata ruwaya yana da usulubi na da'awa annabi sai tashi ya shiga gida hankalinsu ya to suka rikice suka rude hankalinsu ya tashi suna so su ji labarin wannan ai labarin tashi kyamata da hankalin mutum gare shi annabi da ya hutu sai ce musu abushiru albushirinku albushirinku fa inna minkum rajulan wa min ya ajuja wa ma ajuja alfan daga cikinku za a ɗau mutum guda akwai wasu ɗiyan adam wanda ake ce ma ya ajuja wa ma ajuj mun yi bayaninsa anan kuma a ɗau dubu a cikinsu su ma bani adam za a ɗau dukkansu kuma kahurai ne mun yi bayaninsa a cikin alamatu sa'atul kubra ko alamomin tashin kiyama na ƙarshe inda Allah yake cewa a cikin Qur'ani wa hum min kulli hadabin yansilun wanda da ko ina za su ta kullowa daga an wasa wannan katangai wanda za su isko wani ruwa na gaba in ya isko ya sha ya wuce suna sha teku na ƙarshe in ya zo sai ce kana huna ma nan da kamar da tsawai ruwa an yi ruwa ko shekara ɗan rika su ku su ne sun shanye su gama da komi annabi isa ya ɗau mutane su hau bisa dutse mun yi tarihinsu a gaba ɗaya ko to wannan su ne annabi ya ba mu albishir daga cikinsu dubu daga cikinmu ɗaya sai annabi ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da Allah da hannuna yake raina take hannun shi sai yake mine ni ina fata ina kamna ku al'ummata ku zamanto ɗaya daga cikin hudun ƴan aljanna a raba ƴan aljanna hudu ɗaya daga cikin hudun gaba ɗaya al'umma annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam kaga wannan magana sun ji daɗinta sun ji daɗinta sabai suka ce faka barna muhammadin Allah suka yi kabbara suka gode ma Allah annab da ya ji wannan faƙala ya ce kuma me sulus ahalil janna ni ina ƙamna ina roƙo gurin Allah ku zamanto sulus ɗaya daga cikin ukun ‘yan aljanna da harim ya ce ‘yan kar ɗaya daga cikin hudu yanzu kuma ya ce mi ‘yan ciyar ɗaya daga cikin uku sai ya ce mine baka barna muka yi kabbara muka gode ma Allah kuma annabi ya ce mi faƙala ya ce mi nisfu ahalul janna kun ji inda magana take annabi ya ce ni ina ƙauna ku zamanto rabin yan cikin gidan aljanna rabi da rabi dukkan al'ummomin da suka huce su ne rabi mu ne rabi in sha Allah mu ne rabi a cikin gidan aljanna nis yace ina kamna ku zamanto rabin yan cikin gidan aljanna yace fa kabbarna muka yi kabbara muka gode ma Allah subhanahu wataala sai annabi yace ma antum fin nasi illa ka sha'aratin sauda'i fi jildil thawr al-abyad aw أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود كدوب عند النبي كي كتم تامو da sauran al'ummomi da sauran duniya yace ku al'umma ta ba komai bane cikin mutanen duniyan nan gaba ɗaya da Allah ya halitta yace ka sha'aratu sauda'i kamar gashi ne baki fi jildi saurul abyad a cikin jikin a fatai takarkari hori ɗan gashi baƙi dukkan mummuni al'ummai in aka gwada yanayin yadda duniya take tun daga farko har yanzu kun gane adadin ko ba gane ba mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar gashi ne daya a jikin katon sa hori ga gashin wannan kawai mun adadin mu kenan kaga dole ya samu su horin ciki kuma mun shi horin ciki mun ji dadi au ko kuma ka sha'aratul bayda'i ko kuma kamar farin gashi ne fi jiddil saurin aswad a cikin bakin takarkari dukkan sun dai iya kowanne yana hutawa gashi ɗaya ya zamanto baki ne a fatar takarkari baki ne a fatar takarkari hori ko kuma hori ne a fatar takarkari kwatamce ne duka akan wannan yana nuna mu cewa ashe in ka duba al'ummomin da suka huce da yanda za a yi duniya a gama da ya juja ma juja da dukkan gaba ɗaya ashe mu ɗan kaɗan ne e mu ɗan kaɗan ne kamar gashi ne ɗaya kawai a jikin takarkari hori ko baki za mu shiga insha Allah rahama Allah Allah kai mu aljanna Allah sa muna cike yan aljanna wannan shine ɗaliban ilimi sai ku duba sauran hadisin ku duba ku yi bayanin shi akan shi insha Allah wannan yana nuna cewa insha Allah annabi kamar yanda ya faɗi yanda yake kauna rabi da rabi ne za a yi rabi al'umma shi rabi sauran al'umma a cikin aljanna hadisi na farko suna ana ga a cikin al'umma shi ne da yace ɗarin wannan a hadisi na biyu kuma ana ga akan duniya ne da yace dubun gaba daya wallahu ta'ala a'lam sai Allah ya ce ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد daga cikin mutane Allah ya ce man yujadil fillahi zaka ga mutum yana jayayya a cikin sha'anin Allah bi gairi ilmin ba tare da ilimin komi ba ya dinga jayayya akan abun Allah hukumce-hukumce na Allah ba tare da ilimi ba wa yattabi kullu shaytanin mare ya dinga bin dukkan shaytan abun korewa daga ramal Allah wanda ya murtad ya koma ya butulce ma Allah subhanahu wataala shi kuma shaytan daman Allah subhanahu wataala ya golgole mu kada mu bi shi kada mu kuskura mu bi zai batar da mu ku duba tarihin lokacin da aka aka halitta annabi adam Allah ya halitte shi ko ku duba gogormayar da aka yi tsakanin shi da shi da shedan hal Allah ya fitar da su gaba daya daga cikin aljanna ku je ku zamna a duniya fiha tahayuna قال فيها تهيون وفيها تموتن ومنها تخرجون a cikin ta za ku rayu a cikin ta za ku mutu kuma a cikin ta za a tada ku a muku hisabi ranar kiyama aka furciko su gaba daya to saboda haka duk wanda yace zai bi shedan da gairi ilimin ba tare da ilimin komi ba iya jayayya cikin tauhidi Allah baya so ka ce ba haka bane ba to har kullum abin da ake so ko da malamai kaji sun yi sabani ba yawan jama'a bane ba gaskiya menene mizanin da ake auna gaskiya hujja ba tare mutane ba eh a'a ai da yawa daga cikin mutane ba su sani ba yanzu hadisin da muka yi ya yake da yawa daga cikin mutane turkaniya ce kawai suke ku ji malam ko yace yan innan rududu innan rududu eh kaɗan suke fahimta kaɗan suke ganewa eh saboda haka kuwatul hujja ita ce a mizani na auna gaskiya da ƙarya ƙarhin hujja qala Allahu qala Rasulu Allah ya ce annabi ya ce shi ne ƙarhin hujja duk abin da ya huce wannan to hujje shi mai ramnici mizani na auna gaskiya da ƙarya ba taro ba ne ba taron mutane ba ne a ƙarhin hujja ne ƙalallahu ƙalar rasul amma za ga wasu na jayayya a cikin sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala digai ilmin ba tare da sanin hukumce-hukumce na addini ba in an ce ilmin anakin yana nihin hukumce-hukumce na addini ba ba iya nihin ba hukumce-hukumce kawai ilimi kawai ai su suna da wani iliminsu wanda suka tai da shi ko Allah ta yi falamma ja'atum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min ilmin sai su shi a ganin shi wannan abun bayyayiwa kamar masu daukan ɗabi'a a wannan kaza ne wannan a hankalce su aiki suke kawai da hankalce to shari'a ba ta saba ma hankali salim ingatacce duk abin da ya saba ma hankali ingantacce ba shari'a ba ce shari'a ta zo daidai hankalinmu kuma shi Allah da ya halitte mu shi ya san daidai hankalin namu amma abin da ya kamata mu yi shine mu bi mazhabi na salafus salih managarta ingantattu wanda suka huce sai Allah ya ce mi كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أيضا ما أن وجبت أكيش أن ربوت هكني أنه من تولاه دون يجب أن الأمر الشيطان يبيش سي أبند الشيطان يكبي فأنه يضله للي زي بتردش زي بتردش كما ويهديه يشير يدش زوا إنا ila ila azabin sa'ir zuwa azaba ta sa'ir wuta eh ohohin wuta nawa ne sa'ira ta nawa ce ba mun zana su waɗannan cikin cikin ma da ciki jahannama lazza hustama sa'ira saqar jahim hawiya idan yana kiranka zuwa sa'ira Allah kiyaye Allah ya gaya mu a wani guri yace inna ma yad'u hizbahu li yakunu inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir yana kiran jama'a shine kawai su zo su zama ɗan cikin sa'ira ohohi ne na wuta in ka duba ita kamar albasa ce in ka bare kuma ga wata barewa ga wata barewa cikin cikin ma da ciki cikin cikin ma da ciki golgodan zunubinka golgodan gidan kasanka haka za a zaro su gangar gangar fi amadin mu na mumaddada suna tahiya gangar gangar gangar wa ma yubni anhu maluhu idza taradda dukiyar shi da abin da ya tsaurarota ya aikata bai mai amfanin kobi in ya gangaro wannan kwarin sai ya je daidai gidan shi gidan kasan shi tun daga can da aka ce ku duhu fa gullu sun maljahi masallo sun mafi silsilatin zar'uwa saba wani dira'an fasulku sai a zarash la haula wala quwwata illa billah to kun ga irin wannan abubuwan haka qur'ani ya zo bashiran wa nadira ya ba ku albishir ku ji daɗi amma in kun yi aikin kirki kuma ya muku galgadi galgadi in kuka bauɗe ma wannan aikin eh dokokin ubangiji subhanahu wataala duk abin da kuma ubangiji ya ce mu yi akwai alheri a cikin shi ka san alherin ko baka sani ba Allah sa mu yi aiki da shi ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama saukin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta jama'a sun aiko suna bara addu'a ya Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkakakku ya Allah ka biya musu bukatun suna alkhairi ya Allah ka biya musu bukatun suna alkhairi ya Allah ka biya musu ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته